الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت فصاحته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتدى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساتئ والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na talata daren laraba shidda da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da hudu wanda ya dace da ishirin da takwas da wata na uku watan maris miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallacin mai tarin albarka na darul hadith yau za mu tashi darasi na shidda da ikon Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sura mai tarin albarka suratul ghafir a jiya mun kwana a aya ta sha bakwai a cikin wannan sura mai tarin albarka faɗin Allah subhanahu wa ta'ala al-yawm tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allah sari'ul hisab yau za mu tashi aya ta sha takwas ne Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم يعلم خائنة الأعين وما والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير
Allah ya ce wa an birhum yau mal'asifati iril ƙulubu ladal hanafiri kasumi ma lizalimi na min hamimin wala shari'i yuba. Ubangi subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa an birhum yau mal'asifa ya annabin Allah ka tsoratar da su shine wa an birhum ka tsoratar da su kai musu gargaɗi ta hanyar tsoratarwa yawmal azifa ranar da yake ranar tashin alkiyama wanda yake yana kusa kalmar al'azifa bi ma'ana alqarib wanda ya kusa ya abu to Allah ya ce manzon Allah ya tsoratar da mutane game da wani wuni na tashin alkiyama wanda kad azifat wa qarabat wanda wannan wuni ya kusa ya abu sannan kuma yana kusa da ya faru wa anal wusul ila ahwaliha kuma kadan yayi saura a isa zuwa ga wahalhalu da tashin hankali na alkiyama malamai suka ce yawmul azifa ranar alkiyama wanda take ta kusa suka ce ismun min asma'i yawmil qiyama suna ne daga cikin sunayen tashin alkiyama kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa azifatil azifa أزفت الآزفة ليس لها.
ليس لها من دون الله كاشفة Allah ce azifatil azifa ita alkiyama nan fa ai qarbat ta kusanto alkiyama Allah yake ta kusanto ma'ana lokacin tashin alkiyaman nan fa yana kusa me yasa aka sanya masa da da azifa suka ce summiyat bidhalika liqtirabiha an sanya mata wannan suna ne saboda kusancinta abu ne wanda yana yana kusa innahu yarawnahu ba'ida إنهم يرونه بعيدا ونراه.
ونراه قريبا Allah ce innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin fa alkiyaman nan nesa ce ba yanzu ba za a yi tashin alkiyama kamar mutum na gani akwai sauran kwanaki ai annabi ya ce tashin alkiyama in ya zo ƙarshen duniya za a yi kaza za a yi kaza to wa'annan abubuwan har yanzu yana ganin da saura a ce ga jujjal zai fito ga annabi isa ga ya ajuju ga ma'ajuju ga wace ce ashe ba yanzu bane za su waru shi ne Allah ya ce innahum yarawnahu ba'ida su suna ganin irin na alkiyama yana kus yana nesa Allah ya ce ka wa narahu qariba mu kuma musu Allah muna ganin abun kusa ne shi ne Allah subhanahu wataala a wata aya ce ai ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون Allah ya ce iqtaraba lin-nasi hisabuhum hisabin da za a wa mutane Allah ya ce lokacin yin wannan fisa hisabin ba Allah ya ce iqtaraba ya kusanto kadan yayi saura a je gaban Allah subhanahu wataala a fara hisabi Allah ya ce wa hum fi ghaflatin amma mutane na cikin gafala wa'inda za a wa hisabi Allah ya ce shagala ta rayuwar duniya kokarin tara kuɗi da yawan aurace-aurace da yawan tara ‘ya'ya da yawan gina manyan gidaje da manyan shaguna da manyan mangazine Allah ce ya shagaltar da su sun gabala da cewa za a tara su alkiyama sai Allah ce mu'uridu da suna masu kau da kai game da wannan abun haka Allah subhanahu wata'ala yake cewa a farkon suratul nahl yace ata amrullahi
أمر الله فلا تستعجلوه Allah ce a ta amurullahi al'amarin Allah subhanahu wa ta'ala ya kusa ba kiyaman nan da za a wa mutane isari. Allah ce wallahi abin ya zo a ta har abin ya kiyamar ta kusa ta zo ta zo inji Allah subhanahu wa ta'ala. Iyamar dai Allah ce a ta amurullahi al'amarin Allah na tashin kiyama Allah ya ce ya zo. Amma Allah ke cewa fala tasta'jilu kakkai gaggawa kakkai gaggawa Allah ya ce kiyaman nan dai ta kusa a wata aya Allah ya ce in tarabati sa'atu wa shaqqal اقتربت الساعة وانشق القمر Allah ya ce iktarabati sa'atu alqiyama ta kuso Allah ya ce wa shaqqal qamar hamma wata yana tsagewa har wata ya tsage jama'a mun fahimta ashe alqiyaman nan da ake ta karantar da mu cewa ɗaya daga cikin rukunin imani ne kuma za a je kiyaman nan fa to wallahi ba ne suke ba kiyaman nan ba ne suke ba tana kusa da mu shi yasa Allah subhanahu wata'ala yayi kokari a wajen jan hankalin bayin Allah akan kowanne ya shirya mata yace ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wal tanzur nafsan أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Allah yace ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhan nasu taqu ya ayyuhallazina amanu taqu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Allah yace ya ku masu imani ku ji tsoron Allah subhanahu wataala wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad Allah yace kowace rayuwa mai hankali da lura ta tsaya ta bincika ta duba ta auna ta tawari ta gani ta aikata don gobe alkiyama sai Allah ya ce wattaqullah ku ƙara jin tsoron Allah subhanahu wataala ku nemi gusuri na jin tsoron Allah domin inna Allah khabirun bima ta'malun Allah subhanahu wataala zai ba ku labarin abin da kuke aikatawa Allah ya sa mu yi lafiya al-Imam Ibn Kathir alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin littafinsa al-Bidaya wa Nihaya ya ambato sunayen tashin alkiyama kusan kusan suna 100 su ɗarsa suna tamanin na alkiyama wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kira alkiyaman nan da ita amma a taƙaice daga cikin sunayen tashin alkiyama akwai as-sa'a akwai as-sa'a Allah ya ce inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha الساعة لآتية لا ريب فيها Allah ya ce inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha tabbas alkiyama Allah ya ce la'atiya wallahi za ta zo larai ba biya babu kwankwanto a kan faruwar tashin alkiyama a ƙaha Allah ce inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafs آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Allah ce inna idan kana karatu dan uwa a Qur'ani ko a wani Qur'ani kaga an kawo jumlar ta bude da inna to ana son a nuna maka cewa abinda za a karantar da kai babu shakka a cikin sa domin inna wa anna tufi dalit tawkid kana ganin inda an kare Allah ce inna tabbas sa'ata ita tashin alkiyama Allah ce atiyatu wallahi za ta zo kaga as-sa'ata sai da mutu ismu inna atiya kuma khabaru inna ne marfu wa alamatu rafihi az-dhammatu zahira ala akhirih sai ce akadu ukhfiha ubangiji ya kusa ya koye ta litujza kullu nafsin bima tas'a domin as-sa'atan kama kowace rayuwa da abin da ta aikata a gidan duniya suna na gidan cikin sunayen tashin alkiyama ana kiranta da yawmul ba'th ranar da za a tayar da mutane daga cikin kaburra rana ce wadda Allah zai ta da mutane daga cikin kaburra Allah yake ce قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث "Mm, فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون Allah ya ce waɗanda aka bai wa lit- imani da kuma littafi za su ce kun zauna a cikin rayuwa ta duniya ila yawmil ba'asi har zuwa ranar tashin alkiyama to fa hadha yawmul ba'ath wannan fa shine ranar tashin alkiyama idan aka ce gaban Allah subhanahu wataala ko sai ce walakinnakum kuntum la ta'lamun sai dai ba ku sani ba saboda shagala da rayuwar duniya da more son duniyar da aji dadin duniya ya sanya kun manta ba ku yi aikin a zo a gani ba har kun waye gari kan kanku gaban Allah subhanahu wataala jama'a daga cikin sunayen tashin alkiyama akwai yawmuddin Allah ya ce maliki مالك يوم الدين Allah ce maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako yawmiddin bi ma'ana yawmul jaza ranar da za a saka kama kowa za a baiwa kowa ladar aikin sa in ka aikin alkhairi za ka gani in kuma ka aikata sharri za ka gani sannan daga cikin sunayen tashin alkiyama suna na hudu yawmul hasra ranar nadama a maryam Allah ce wa anziru yawmul hasrati idh وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون Allah ya ce wa an zirhum yawmal hasrati kai musu gargadi ka tsoratar da su ranar nadama ranar duk wanda bai yi aikin kwarai ba Allah ya ce wallahi zai yi nadama domin yawma yu'addu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhassu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidha fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana shaytanu lil insani khazula rannan duk wanda bai yi aikin kware ba zai yi nadama zai ciza yatsunsa yana da na sani akan bai gari Allah subhanahu wa ta'ala ba to shi da Allah ce wa anzirhum ku yi musu gargadi yawmal hasrati ranar da za su yi nadama iz qudiya al-amr a lokacin da aka aka yanke al'amari aka zartar da hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ce wa hum fi ghaflatin su fa suna cikin rafkana Allah ce wa hum la yu'minun ba su kasance masu imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba suna na biyar shine ana kiran alkiyama da addarul akhirah gida na ƙarshe saboda daga wannan gidan babu babu wani gida baya gare sa shine Allah ya ce wa inna daral akhirati وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب Mm.
وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون Allah ya ce wa ma hadhihi alhayatud dunya illa lahu wa la'ib wannan rayuwa ta duniya ɗan uwa da muke a cikin ta Allah ya ce ba fa komai bace illa lahu wa la'ib sai dai wargi ne da kawai dan more rayuwa dan jin dadi ne da wani wargi kamar da ka san yara suna wasa idan aka fito bakin gida su dan yi wasannin su a ruga da gudu a je cin aje nan lokacin shigewa gida na yi kowa zai bar wannan wasar a koma cikin gida ko Allah ya ce haka ne ita wannan rayuwar duniya kamar ka ce dan kasuwa ne misalin yau ba ka yau talata ba yau kasuwanni da dama suna ci doka misalin kasuwar afalla da sahi za ka zo ka iske an ɗaura ƙunoni mutane na ta zuwa an an kai kaya yammaci na yi kowa zai wace zai ka zo ka nemi mutane ka rasa ko ba ka Allah ce ita kanta duniya gida ne na wargi sai ce wa inna daral akhira amma tabbas gida na lahira lahiyal haiwan law kanu ya'lamu shine abin da ake kira rayuwa da a ce mutane suna da ilimi akan wannan abin Allah subhanahu wataala ya dakatar da mu daga cikin sunayen alkiyama suna na shidda ana kiran alkiyama da yawon tanaji ranar da za a kira juna a tanaji mutane za su yi kira duk wanda kake kuke da wani abun nan da shi zai kira ka za ka kira shi Allah ya cewa wa ya qaumi inni akhafu alaikum
akhafu alaykum yawm at-tanad yace wa ya qaumi ya ku mutane na inni akhafu alaykum ni fa ina ji muku tsoro yawm at-tanad ranar da za a dinga kiran juna domin duk wanda ka zalunta duk wanda ka cuta duk wanda ka zaga duk wanda ka kwara duk wanda ka hagarara duk wanda ka ci zalinsa a gobe alkiyama idan aka je sai Allah subhanahu wataala ya fidda masa haƙƙinsa shugaban halitta annabi Muhammad ya ce a ta duruna manil muflis shin kun san waye wanda ake kira al-muflis suka ce al-muflis man la dirhama lahu wala dinar wanda ake kira muflis shine wanda bai da dinari bai da dirhami talaka kenan sai annabin Allah ce ba shi bane ake nufi al-muflis min ummati wanda ake kira ta al-muflis a cikin al'ummata mai ya'ati bi salatin wa zakatin wa sadaqatin wanda zai zo gaban Allah ya yi sallah don Allah ya yi azumi don Allah ya yi sadaka don Allah amma kuma ƙarshe ta mahaza ya zage wancan wa akala mala haza ya ci dukiyar wancan ya hagarari wancan ya zub da jinin wancan sai duk wanda ya zalinta ya zo gaban Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah wannan a duniya ya min kaza sai Allah ya duki lada a basa wannan ya zo ya ce ya Allah ni ma kaza ya min sai a doka a basa wannan ya zo ya ce ya Allah kaza ya min a basa sai an waye gari duk ladar aikinsa da yi a duniya ba ko daya sai wani ya zo gaban Allah subhanahu wataala ya ce ya Allah ya yi min kaza da kaza da kaza da kaza sai Allah ya ce duba ba lada ko ɗaya ta tare da shi sai ya ce wa Allah ya Allah a duniya na yi kaza na yi sata na yi kaza sai Allah ya ɗauko zunubin wancan sai a ɗora masa kuma sai a tura wancan jahannama Allah ya kare yau mutanari kenan daga cikin sunayen tashin alkiyama suna na bakwai ana kiranta da darun kara gida na tabbatuwa domin babu wanda zai je kiyama ya dawo babu shi duk gatanka a duniya duk kudinka duk karatunka duk zamanka gangaro kare gwani Allah ya sa sittin dubu gare ka a cikin kai ba goma ba sittin dubu ka je gaban Allah wallahi ba ka dawo duniya duk wanda ya in ka in galolinka sun kai daga nan har yamma a duk galolinka ne duk galaka ce tsabar ka ta wajen yaƙi ta ciwo ko to in galolin sun kai daga nan har ya mai in ka je kiyama ba za ka in ka je kiyama ba za ka dawo ba kana mutuwa an kare da kai shi ne Allah yake cewa ya qaumi inna ma inna ma hadhihi hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar yace ya qaumi ya ku mutane na inna ma hadhihi hayatud dunya mata' wannan rayuwa ta duniya faɗin jin daɗi ne duka shekara nawa ake duniya jama'a duk duka duniyar kwana nawa ne wata nawa ake yi a duniya miye ta duniyar fa gaba ɗaya ba da take da daɗi ka yi aure ba daɗi ba ka da auren ba daɗi ka yi kuɗin ba daɗi ka zauna talakan ba daɗi ba inda za ka je duniya ka ji daɗi a rayuwa daɗi fa guda ne kawai ka samu ka mutu da imani amma duk inda ka tafi yanzu kana ganin talaka ko to wani lokaci sai mai kudi ya ji kwarar rayuwar talauci akan rayuwar kudi haka ne kuma haka bane akwai mai kudin da yake burin ina ma da shi talaka Allah ya yi shi saboda tashin hankalin da yake da shi ko ka san akwai mai kudin da wallahi yayi kudin yayi kwana akwai wanda har karhe din dare yana falke ba karatun qur'ani yake yi ba ba qiyamul layl ba yake yi ba ba wani zikiri yake ba yana cin tsoron ne ya kwanta a diro aka masa harji ba ko dai cikin wannan abubuwan ba tsoron kawai yake yi ya kwanta a duru a ta masa hari wancan kuma talaucin ya sha masa kai ba abinci yiwuwa tana tana bugun cikinsa sai ya ji ina ma a ce shi ne mai kudin wata rana wani alhaji yana da yana da mai gadi a bakin kofar gida duk izin zai fito a gida mai gadin sai ya tace ka su dai su alhaji kan sun ji daɗi sun more wannan rayuwar muka mun kayo maza kullum haka yake bada ranar alhaji yana jinsa alhaji ya dawo daga kasuwa sai ya kira mai gaji sai ya ba shi miliyan biyu miliyan biyu sai ya ce wannan miliyan guda naka ne na baka halak malak wannan kuma miliyan gudan ka aje min shi jibi ka kawo min shi aka ramaka Allahu malam mai gadi ai ranan bai kwana ba Alhaji yana saman bene yana ganin mai gadi yana ta lissafi eh washe gari Alhaji ya fito ya gani mai gadi da gangadi abinda bai saba ba sai ya tambaye shi wani lafiya je na ga bata yi kwana ba ya ce Alhaji wannan miliyan kince daga baya ina ta tunan ya za a yi ta zan miliyan biyu zai yi kaza ya sai kaza ya sai kaza ya yi kaza sannan kuma yana jin tsoron kan ya kwanta barci wannan miliyoyin da aka bashi a jiya ya sama da shi ya ce wasu kaga wannan kaɗan daga cikin abin da Allah ya bani kenan ko ya ce kullum haka muke rayuwa kullum tunani na miliyoyin nan ta haihu wata sannan kuma kullum a tsorace niki ba na da natsuwa a rayuwa ita duniya gaba ɗaya matawa ne don jin daɗi in Allah ya ce maje gane ka fahimci musulunci ka fahimci sunna ka yi rayuwa cikin tsanaki Allah ya sanya maka wadatar zuci abinda Allah ya baka ka gode masa akan wannan sai kuma Allah ya ƙara maka natsuwa da salama a zuciya sai a ganka kana rayuwa baka da kudin amma ka wanda kudi kake har ne kudi ya dinga shawar rayuwarka mata'un ne dan jin daɗi ne dan kaɗan kudi za ka sanya ka auro mace in kun jima a duka an jima duka ana zaman lahiya ai wata uku in an jima duka-duka ana zaman lafiya ana mora amarcin wata uku ana huce wata uku kuma sai dai kawai ka koma bi haƙuri kawai dai ka zan bi haƙuri ka gani ka ƙi magana ka ji ba ka ƙiji Allah ya datar da mu ya ce wannan rayuwar ta duniya dan jin daɗi mata'un wa innal akhira lalle kuma tashin ini na ƙarshe da hiya darul qarar shine gida na tabbatuwa can ne idan aka je an tabbata amma duk abin da rike da shi a duniya wallahi bai tabbata in kudi ne kake da shi kake takama to a korar da ko ka kare ko su kare ne ko a waye gari kudin naka sun kare ko kuma kai ka kare haka ne idan kana fama da manya-manyan gidaje ɗayan biyu da ko ka kare ko su kare jama'a ba haka bane idan mulki kake takama da shi ana iskotekinka ana rikanyo ka ana maka ziniya wata ramfa ɗayan biyu ne ko wannan ziniyar ka rasa ta ko kuma kai a rasa ka to haka ko karatu Allah ya baka kana karantarwa kana wa'azi to ko kai wannan karatun ya amfane ka ne ka karantar ko kuma ka tashi rayuwar kenan ba ba abin da ke dawwama shi ya sanya duk abin da mutum yake fama da shi yana karewa yana mutuwa ko miya yanke annabi muhammad ya ce idan dan annabi adam ya mutu ababe guda ku suna rike sa a kabari duk wanda ya mutu abu guda ku ke raka sa da alhaji da malam da sarki da gwamna da waye duk koma waye annabi ya ce guda biyu za su juyo su dawo ɗai zai tsaya tare da shi idan mutum ya mutu dukiyarsa za ta bisa sannan kuma 'ya'yansa za su bisa sannan kuma aikinsa za su bisa da 'ya'ya da dukiya za su dawo amma aikin da mutum ya aikata shi ne zai tabbatuwa da shi a cikin kabari sai tashi a kiyama Allah ya datar da mu daga cikin sunayen tashin alkiyama jama'a suna na takwas akwai yawmul fasl ranar da Allah yake rarrabewa ranar da Allah yake bambanta mutanen kirki da mutanen banza ranar da mutanen banza za a tura su jahannama Allah ya kare mu mutanen kirki Allah zai tura su aljanna Allah ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi yawmul fasl alladhi kuntum tu'adun Allah ce hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun nike bukata wannan yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun Allah ce hadha wannan ba yawmul fasl shine ranar rarrabewa ranar da ake bambanta ɗanduma da kabewa ranar da Allah yake bambanta mutanen kirki za ka gane su da alamu na na na'ar wallah ga sun bi Allah subhanahu wa ta'ala ga sunnar tsantsa wanda mutane kafir suke suke karyatawa wanda ba su yi ba su yi imani da shi ba Allah subhanahu wataala ya dace da mu jama'a na daga cikin sunayen eh, sunayen tashin alkiyama kuma har yau akwai yawmul jam'i ranar haduwa ranar tashin alkiyama rana ce wadda za a haɗu rannan ba kai daga san kasuwa ba ce don ana iya wayuwa gari mutum bai zo ba saboda rashin lafiya ko wata larura ko to amma ita alkiyama ba wanda zai latti shi yasa Allah yake cewa tunzir yawmal jam'i la raiba fihi domin kai gargadi wa mutane game da ranar da za a tara mutane yawmul jam'i za a hada mutanen farko da mutanen ƙarshe da musulmi da kafirai da mutanen Nijar da na Mali da na Najeriya da na Senegal zalika auhayna ilayka qur'anan arabiyyan litunzira litunzira لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه Allah ya ce kamar haka ne muka sauka maka alkur'ani don kaiwa al'uwar alkariyu wa'azi ta ce maka da kuma abin da suke kewayenta sai Allah ce watun zira yau jam'i kuma kai musu gargaɗi cewa akwai ranar da za a haɗa ku za a haɗa kowa da kowa da malamai da alarammomi da uwayen yaran da kowa da kowa za a haɗu da gwamnatin da wanda aka mulka da sarakan duka za a haɗu yau jam'i ce sannan kuma hisabi ne Allah zai yi mutane Allah ya datar da mu suna na goma cikin sunayen tashi alkiyama ana kiranta yawmul hisab ranar sakamako Allah ce haza ma tu'aduna li yawmil هذا ما توعدون ليوم الحساب Allah ce haza ma tu'aduna wannan shine fa abinda ake muku alkawali li yawmil hisab da ranar za a yi hisabi ki fa hisabin Allah subhanahu wataala auna aikin dan bayan Allah za a yi Allah zai auna aikin kowanne za a ɗauko lada ta mutum a ɗora saman sikeli a ɗauko zunubinsa a auna saman sikeli sai Allah subhanahu wa ta'ala ya auna a ga wanne ne ya fi shi sa Allah ce wani da'ul mawazi na lafistar yau da kiyama وَأَنزِلَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ falatu lamu nafsun وَلَا shay'a تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا Allah ce wa nada'ul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama za mu daura ma'auni na gaskiya a ranar tashin al-qiyama Allah ce fala tuzlamu nafsun kaji kalmar fa fala tuzlamu nafsun nakira nakira ce Allah ce ba wata rayuwa da za mu zalunta a gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya dace da mu suna na sha daya shi ne yawmul wa'i ranar da aka yi wa mutane alkawari dukkanin wannan kowa ya yi masa alkawarin kiyama ko to Allah ya ce wani fiha fi suri zalika yawmul wa'id وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ Allah ya ce wani fiha fi suri za a idan aka yi busa a cikin kafo Allah ya ce zalika yawmul wa'id wannan ita ce ranar da aka wa mutane alkawari ranar jiro ranar dawo sura na suna na ƙarshe da za mu ambata cikin sunaye guda 80 shine yawmul khulud ranar tabbatuwa Allah ya datar da mu duk inda ka shiga ka tabbata a cikin nan Allah ya ce udkhuluha bi salamin ادخلوها بسلام
ذلك ذلك يوم الخلود za a ce wa in aljanna udkhuluha bi salamin ku shiga aljanna kuna tare da aminci zalika yawmul khulud wannan rana ce ta ta tabbatuwa Allah ya tabbatar da mu cikin aljanna to shine Allah subhanahu wataala yake cewa wa anzirhum yawmal azifata idhil idhil qulub ladal hanazir a wannan rana Allah ya ce al qulub ladal hanazir zukata sun kai da makoshi saboda jin tsoro saboda firgici da tashin hankali da musibu irin na tashin alkiyama Allah ya ce alƙulubu ladal hanajiri kazimina zuciyar mutum ta fito ta kiske daga inda take ta ɗamfare da makoshinsa Allah ya ce ba don kuri ba saboda tashin hankali da musibin da ake ciki shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yace Allah zai tayar da ku a ran tashi alkiyama huffatan urratan ghurran muhajirin min atharin wudu Allah zai tada mutane huffatan urrat tsirate ba wanda ke saye da riga ba wai ana maka ziniya ko ana nan ana kewaye ka alhaji wallahi alazim in kudin ka sun ta kama daga nan hanya mai in aka je kiyama tsirara zaka tashi annabi Allah ya ce tsira ce sannan kuma kuna masu watan ba wanda yake sayar da takalmi ba wanda yake sayar da takalmi sannan kuma kuna tare da loba ba wanda ke da bai ke da kaciya ba wanda ke da kaciya yadda ka zo a duniya da gashin ka da aka fanta baka da kaciya kama bada anakum ta'udun kamar da muka fara haka za mu koma inji Allah subhanahu wataala to haka mutane za su tashi sai aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi Muhammad ta ce ya annabi Allah yanzu da maza da mata tsirara ga suriki ga sarakuwa abu akwai kunya ga suriki ga sarakuwa ga alhaji ga shi mijin iyatai kuma tsirara ka annabi Allah ya ce wa aisha musibin tashin alkiyama musiba ta tashin alkiyama ta mantar da mutum ba za ta ma iya gane cewa ba tsirara kake saboda hankalinka ba an yake ba kowa dai bukatar sa hisabi Allah ya dace da mu to Allah ce idil qulubu ladan hanajiri kazumi a wannan ranar Allah ce zukata sun damfare da makoshi saboda watan cikin saboda firgici da jin tsoro watan sun fita daga cikin gurin su ba su ba ta komowa sai Allah ce kazumina kuma kowanne ya kamma bakin shi ba wanda zai ce wa Allah ishi ba wanda zai kudi wa Allah magana in ka kai da tsawa ka surutu ko to in ka je gaban Allah dole ka kama bakinka bakinka aleku Allah ce kazimina ai sakitina in ji ibn abbas kowa zai shiru la yatakallamu ahadun illa bi izini ba wanda zai magana sai da izinin Allah subhanahu wataala ba wanda zai magana gaban Allah subhanahu wataala babu farfaron babu wacece babu sekretar wannan sekretar shi ma ta kai ne yake malam wadantana da ya ce kowa ta kai ne yake
لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا Allah ce yau mai ya komin ruhu wal mala'ikatu soffa ranar da mala'ika jibiri da sauran mala'iku za su tsayi sahu-sau domin a inin kiyama mutane za su yi sahu sannan aljannu su zo su yi sahu sannan mala'iku su zo su yi sahu da shi ne Allah ya ce mala'iku za su tsaya sahu daga cikinsu akwai mala'ika jibiri Allah ya ce la ya takallamuna illa man azina lahur rahman ba wanda zai yi magana sai wanda mai rahama ya ba sa umarnin ya magana Allah ce kuma idan za a yi magana wa qala sawaba Allah ce kowa duk wanda aka bai wa damu magana to ranar zai faɗi abin da yake daidai kai kaɗan gaban Allah ka fushi ƙarya ba wanda zai yi ƙarya gaban Allah subhanahu wataala domin ya Allah zai rike bakin dan annabi Adam gudun kada ya faɗi abin da ba daidai ba Allah ce wato kallimu na aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hannayen hannunka gaban Allah zai magana malam hannunka hannunka wannan duk abin da ka taba da shi to zai wa Allah bayani na tabi kaza na tabi diyarwa ne nayi kaza nayi kaza nayi kaza duk sai bayani wallahi kuma zai rubu zai ga wa Allah da ni da Allah da ni aka yi amfani wajen saye zuciyar ke mutane kuma ba aurenta za a yi ba da ma kuma yi zai bayani da a z zai gawo Allah komi ce Allah da ni a karɓi dukiyar riba ni na ba da cin hanci ni ne kaza ni ne kaza zai faɗa sannan kuma Allah ce wata kallimu na aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun kuma kafafu su dinga shaida su ce tabbas Allah an yi haka eh tabbas Allah an yi Allah ya dace da mu to Allah yake cewa ma malil zalimin min hamimin wala shafi'in yuta ai azzalimai waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar shirka wa Allah subhanahu wataala domin da ka ji an kira azzulmu cikin Qur'ani to ana nufin shirka ne saboda ba laifi mafi girma a duniya ya hada Allah subhanahu wataala da wani wata rana annabi Muhammad ya ce wa Mu'az dan Jabal Allah ya kara masa yarda ya Mu'az atadari ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qultu Allah wa rasuluhu a'lam manzala ce mu'azu shin ka san haƙƙin Allah akan bayin Allah da haƙƙin bayin Allah akan Allah mu'azu ya ce Allah da manzo suka sani sai annabin Allah ya ce amma haqqullahi 'ala al-ibadi ay ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a haƙin Allah akan bayin Allah shine ka bauta wa Allah ko su bauta wa Allah kada hada Allah da kowa a cikin bauta ai shi yasa luqmanul hikima yake waɗannan sa wa'azi yace ya bunayya la tushrik billahi بني لا تشرك بالله inna shirka إن الشرك لظلم عظيم yace ya bunayya la tushrik billah ya kai karamin dana kada ka kuskura duk rinsi duk wuya ka hada Allah da wani a wajen bauta domin inna shirka la zulmun azim shirka zalunci ne mai girma Allah ya kare to Allah ce malil walimina duk wanda ya hada Allah da wani baya da shafi'un ay hamim baya da abokin da zai cece sa aboki Ai, domin akwai abokane a irin alkiyama in kuka yi abuta don Allah a duniya ba don wani enterekin kanka ba to in kuka je kiyama Allah zai haɗa ku Allah ya ce al'akhillahu yawma idin ba'duhum
يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين Allah ya ce al'akhillahu yawma idin ba'duhum li ba'din adu ila al-muttaqin abokanan juna da suka yi abota a duniya Allah ya ce a ranar tashin alkiyama gaba ɗayan su Allah ya ce makiya ne illa al-muttaqin sai waɗanda suka yi abota don ji tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa annabi Muhammad yake cewa idan aka tashi alkiyama Allah subhanahu wataala zai yi kira yace ainal mutahabbuna bitalali al-yawma udhilluhu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli Allah zai ce ina masu juna don Allah kun haɗu a wajen wa'azi kana son sa don yana son Allah kana son sa don yana kaddar mahadacin alkur'ani kana son sa don yana karantar da mutane sunnar annabi to sai Allah ya ce yau zan sanya ku a cikin wata una ranar da babu wata una sai unar Allah subhanahu wa ta'ala ya bari in gaya muku masu son junansu don Allah idan aka je alkiyama Allah zai dora su akan wani mimbari na haske mimbar hadis imamu nisa'i mimbari na haske saman wani mimbari min nuri hatta annabawan Allah da da da, da shahidai za su dinga tambayar Allah wai wa'ancin suwaye sai Allah ya ce ai almutahabbuna bi jalali ne ma son juna dan Allah shi yasa in zaka so mutum ka so shi dan wa dan Allah in zaka so ka so dan Allah in zaka ki ka ki dan Allah subhanahu wataala ya Allah ka sa mu so junanmu dan Allah ya Allah ka samu so junanmu don Allah Allah kakka jarrabe mu da son juna don wani abu a rayuwa to Allah ce malil zalimin min shafi'in min hamimin wala shafi'in yuta azzalimai ba sa da watan aboki a wanda zai wanda zai cece su gaban Allah subhanahu wataala wala shafi'in ai wanda kuma zai cece su daga cikin abin da suke ciki na musiba Allah ya kare sai Allah ya ce ya alamu kha'inata a'yun يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yun shi Allah subhanahu wata'ala ya san abin da ido yake kha'inta na rayuwa wa ma tukhfi sudur da kuma abin da zukata suke koyewa Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yun malaman tafsiri da suka zo a nan ayar irin su al-Imam Ibn Ashur at-Tunisi wanda ya rubuta at-Tahrir wa tanwir suka ce a cikin wannan ayar akwai at-taqdim wa ta'khir akwai abin da aka kawo shi ba wurin shi ba aka an yi invest a cikin wannan ayar ai maganar take ya alamu a'yunil kha'ina shi Allah ya san idanu masu kha'intar junansu to menene a'yunil kha'ina ko kuma kha'inatul a'yun idan ido mai kha'intar juna ibn abbas Allah ya kara masa yarda sahabin annabi muhammad yace huwa rajul yakunu jalisan ma'al qawmi fatamuru al mar'atu fayusarifuhum an-nazara ilayha shine ana zaune cikin mutane a fada sai wata mace ta biyo haka to cikin cikin ɗan fadar sai wani ya satar dubi ya kalle ta ba tare da abokanan zaman sun gane cewa ya kalle ta ba to wannan shine ya alamu kha'inatan a'yun wannan kallon da kai Allah ya san ka kalla eh ko su basu ga basu ganka ba to shi Allah ya ganka jama'a mun fahimta wato al-imam mujahid yake cewa ya alamu kha'inatul a'yun ay musaraqatul nazarul a'yun ila ma naha Allahu anhu shine ido yayi yayi satar kallo zuwa ga abin da Allah ya haranta ka san ido akwai kalle kalle gare shi ko shi yasa manzo Allah yake cewa ido yana yin zina zina idanu shine kallon abin da Allah ya haranta masa to akwai wanda fa shi in ya zauna tsabar kazanta duk wanda ta biyo sai ya kalle ta kuma ma hada hadisi zai kawo ya ce ai annabi ya ce kallo ɗaya ake yi shi kuma daga waccan kwanar har wannan kwanar duk ya kalle ta Allah ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim ka faɗa wa mazaje masu imani su kan da ganin su manzo Allah ce la tattabi'un nazratan nazra fa inna lakal ula kar ka kure mace kallo in ji annabi Muhammad ka ta dubin mace kana kallon ta akwai wanda ba wallahi sai kamar zai dan kabura yana saman boto kai akwai wanda sai da fada cikin kwata saboda kallo to annabi ce la tattabi'un nazratan nazara fa inna lakal ula a shara an baka du an baka dama kai kallo daya shi ma kana kalla ka dan kauda kanka kaka kure mutum da idanu ka san wajen kallo to mata su kuma za iya kallo jama'a ko bayyana mace ta fi namiji iya kallo yanzu da za ka ce kai kafin ta zo duk ta kallace ku ta san kuna wani akwai miji wance akwai miji wance har da ma wanda sake da mata dai duk ta sani kuma za ta biyo sai ta yi kamar ba ta ganku ba to amma idan aka samu sakar kai cikin mazaje to shi in ya kama kallo ne ba sai an ce kaɗan abin ba to Allah ya sauki al-imam al-qatada yake cewa alhamzatu bi aibihi wa ikhmadihi fi ma la yuhibbu Allah shine mutun ya dinga zinde da idan sa kana ka sa akwai da annan zauna sai ga da wadanda da ta biyo Allah ya jarabe wasu maza wallahi wasu maza ka sabbai ne wajen kallo ko ko kamera ba ta yi su wallahi wasu mazan ko kamera wata yi ta ba hatta kalar safar da take saye a cine sai ya kallace ta Allah ya sauke to yawai ta kallo musiba ba a san yawai kallo yawai kallo ina da cikin wasa'il abinda ke yawai kawo zina ban suka ce daga cikin abinda ke haddasa zina shine akwai annazar domin annazar shine daga kallo ne ake fara tafiya fabti samu sai a dinga a dinga dan murmushi daga ana dan kallo sai a dan fara dan murmushawa fatahiyatu kuma sai a dan fara gaisawa fa mau'idu sai kuma a fara yin arjebi a dinga yin alkawali falika'un kuma sai haduwa to daga nan kuma sai annabin Allah ya ce to kuma sai farji mutum ya gaskata Allah ya sauke al-imam dhahhak yace hiya al-qawl lil-insan ma ra'aytu wa qad ra'a shine kan mutum yace shi bai gani ba amma ya gani kasu akwai wasu masu dubara wanda shi yayi kallo akwai wanda su kware a wajen kallon mata amma zai kalle ta an ta ce wanda zai ce ai shi bai maganta ba alhali kuma ya gani to Allah ya ce ya alamu kha'inatal a'yun shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san abin da ido suke gani na na makirci makircin idanu sai Allah ce wa ma tufi sudur da kuma abin da zukata suke suke koyewa abin da zuciya duk abin da zuciya yake koyewa abin da bawa bai ambace shi ba bai gaya ma wani shi ba to shi Allah subhanahu wa ta'ala ya san sa abun in har Allah zai san abin da idan ka ya gani wanda wani da ke tare da ke bai gani ba to min babu aula Allah ya ga abin da ke cikin ke cikin zuciyarka ko Allah subhanahu wataala yana tadda kamar da Allah ya cewa lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah shi Allah duk abin da ke cikin zuciyarka Allah yana gani inna Allah alimun bi zati sudur Allah ya san abin da zuciya take waswasi yanzu fa wani yana yana nan zaune shina ta tunanin a tashi da tafsirin nan ya je ya ci kaza ya ci kaza Allah ya san abin da ke zuciyarka wani ba kawai Allah Allah yake bari a tashi kawai yayi yayi na bige Allah ya sani wa ma tukhfi sudur kenan ko Allah ya dacar da mu to ma nan ne fa mutane da dama rashin tauhid da rashin fahimtar Allah sai su fara cikin tarko sai musamman ma akwai mazan da zaka ga yana son yariya ya bi hanyoyin da zai lalata da ita ya rasa malam arama sai ya kai sadaki kawai yana kai sadaki da ya same ta kuma daga shi daga nan an kare to Allah ya san abin da ke cikin zukata Allah ya kare mu Allah ya kare mu sai Allah ya ci wallahu yaqdi bil haqq walladhina yad'una min dunihi la yaqduna bi shay inna Allaha huwas sami'ul basir Allah ya ce wallahu yaqdi bil haqq والذين يدعون من دون الله لا يقضون بشيء إن الله هو السميع العليم والذين يدعون من والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع العليم هو السميع البصير الله والله يقضي بالحق الله شيء يكي يهكنش دغسيا ubangiji subhanahu wataala zai sakan kama duk wanda ya tsare ganinsa in ji malamai duk wanda ya katange ganinsa da kallon abin da yake haramun to Allah subhanahu wataala zai sakan kama masa zai ba sa lada akan yin kokarin sa gun gudda ganinsa da kallon haramun wanda kuma ya kalla da wanda ya yi azama ta yin kai kalla har ya aka cikin alfasha to Allah subhanahu wa ta'ala shi ma zai sa ka masa sai ce wallazi ne da'una min dunin lahi min dunihi wa'anda suke watan bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala masu hada Allah subhanahu wa ta'ala da wani Allah ce la yaqduna bi shay'in su ba ba wani abu na hukunci da suke yi domin ba su ke da halittar ba duk wanda ka bota ba wanda ba Allah ba to idan aka je alkiyama ba zai maka kunci ba saboda shi kai ne ta kan shari'a yake yi istabarra alladhina tubi'u min alladhina tab'u wa ra'u al'azab wa taqatta'at bihim al'asbab aranan duk wanda ka bi in ba annabi Muhammad bane wallahi zaka tsine masa kuma zai tsine maka saboda duk wata hanya ta kowa duk wani mazhabi na kowa rike mazhabin annabi Muhammad ka sha mamaki amma ka je alkiyama ka rabu da abin da annabi ya zo da shi a duniya to ka shiga tarwon lashi to shi na rage cewa waɗanda suke bauta ba koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala la yaqtuna bi shay'in ba za a yi musu hukunci da komai ba ta akwai wanda fa hisabi ba Allah ba zai musu ba akwai mutanen da gaban Allah Allah ba zai musu hisabi ba saboda su tsabar laifin su sun cancanci kawai direct sun cancanci su sai wuta Allah ya kare mu dalilin shine bauta wani wanda ba Allah subhanahu wataala ba to kuma bautar wani Allah ba har yanzu ana yi wallahi har yanzu akwai masu bauta wasu wanda ba Allah ba kaga mutum ya riki yawo ba a bauta ba ko da annabi ba a bauta ba shirkan nan fa ta zama to ruwan darga na duniya abin bai baka mamaki sai ka ji aikin haji kaga har a masallacin annabi Muhammad wa'inda ba sa da imani su suke so sun hada manzon Allah da Allah alhalin shi kansa manzan Allah bawan Allah ne ka yi tawassali da kabari haramun ne ka zo kabarin wani kana addu'a in yana amfani ya amfana maka sako amma yanzu za ka yi sai abubuwan sai a hankali to Allah ya kare sai Allah ce inna Allah huwa sami'u shi Allah shi ne mai ji da akwali khaliqihi da duk abin da ba su ke faɗa duk abin da kake faɗi a duniya Allah yana jinka duk abin da kake fada kuma duk wani sautin da aka yi amfani da shi wajen magana to Allah yana ci idan kai magana da zubar munci Allah yana jin zubar munci in kai da fillanci Allah yana ji in kai da da barbarci Allah na ji in kai da kusanci Allah na ji in kai da isfayanci Allah na ji duk yaran da kai shi Allah yana jin ka jama'a mun fahimta ba wata lanti da za ka yi a duniya ka koyewa wa Allah subhanahu wa ta'ala babu kai in kai kurmanci ma Allah ya gane ka e kurmanci kai Allah ya sa abin da ka faɗa to shi Allah sami'un ne yana ji to duk abin da muke faɗa fa rubutawa ake yi duk abin da kake faɗa a duniya rubutawa ake yi shi ya sanya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sai cewa idan zaka faɗi magana to ka faɗi magana ta alkhairi ko kai shiru man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut duk wanda ya yi imani da Allah da ran tashin alkiyama in zai yi magana to ya faɗi alkhairi ko ya shiru amma abin mamaki ka iske musulmi wanda za a kira sallah guda biyar ya je yayi yayi watan ramadana ya zo yayi azumi bal ma har ya fita kudin sa ya hidda zakka yayi sadaka yayi kaza sai ka wa awayi gari ya zauna yana cin namun dan uwansa musulmi wannan musiba ce ka zauna kana yi da wani ai wani yayi kaza wanda tayi kaza wani ya ce kaza wani ya ce wannan wannan cece ku tabba duk abin da kake faɗa wallahi Allah na cin shi yasa manzo Allah yake ce wa sahabbansa ka shede ku da giba suka ce annabi ce wasu sahabbai atadruna man al ghiba kun san abin da ake cewa giba suka ce ba su sani ba annabi ce zikruka akhaka bima yakra abinda dan uwanka bai so a faɗa ka zo kana aibatawa kana faɗa abinda ɗan uwanka bai ƙauna ka zo kana faɗa suka ce in da ke tare da uwa na haka ne gaskiya ne shina yi abinda muka faɗa misali abokinku ne kuna tare da shi sai shiga cikin wata jarrabawa ta rayuwa yana bibiyar mata me ya kamata ku masa nasiha sai a dawo fada ana yi da shi to wannan giba kenan abin da yake ba na kware bane amma kuna wannan firar kuna cin kuna giba ne kuna cin naman sa ne to manzo Allah yake cewa sai annabi ce musu suka ce manzo Allah in abin da muka faɗa gaskiya ne ce wannan shine giba abin da yake yi na gaskiya wanda ba daidai ba mutum ne kamar kowa sai a zama da shi wanda ka ji tsoron Allah abu kaza da kake yi bai da kyawu Allah ya haranta ku mai nasiha idan ya kiya ko sai ku aurace masa shikenan amma ku dawo kuna yi da shi yayi kaza ya ce kaza wannan musiba ce in kuma abun da kuka faɗa a kansa ba haka bane to ku masa kiran ƙarya albuhut kenan ko ku masa kiran ƙarya Allah ya kare to shi Allah sami'un Allah yana jin duk abin da yake faruwa sannan kuma kowa da bukatarsa Allah na yake gawa Allah kuma Allah na ji yanzu bukatar tsuntsu da taka ba ɗaya bace ko tsuntsu yake da bukata da Allah subhanahu wataala kuma ya roki Allah Allah ya karba masa tsuntsu ragon gidan da sai ya yi bukata ya roki Allah Allah ya karba masa kai ma da taka bukatar sai ka roki Allah Allah ya karba maka ko kaga yaranka da na tutu ba ɗai ba da na rago ba ɗai ba ragon mutane yaren mutane kuma ba ɗai ba wata rana annabi suleiman ya fito zai tafi salatun istisqa sallar roƙar ruwa an fito sai ga tururuwa ta juya ba tana roƙon Allah ya ce ku koma an samu wasu halitta su roƙa muku Allah subhanahu wataala kuma Allah zai ruwa ashe kowanne da bukata sako to shi Allah yana jin duk abin da kowa yake faɗa sai yake cewa kuma basirun Allah mai ji ne bima kana da duk abin da ya faci duk abin da muka yi a baya Allah ya sani daga ratta ta zo duniya Allah ya san duk abin da ya faru da kai dan faduwa nawa kai da kake koyon tahiya Allah ya sani amma yanzu aka ce ma maka tafadi faduwa nawa kai da kana raraye kana tahiya ba sani ba amma shi Allah ya san dan faduwa nawa kai so nawa kanka ya bugu a ƙasa kana koyon zama shi Allah basirin ya gama kuma ya san kuda nawa ne Allah yana fa ganin ka duk wani inci da zai faru a duniya Allah yana ganinsa duk inda ake wani mutum Allah na gani duk inda ake wata ta'asa Allah yana gani shi Allah basirin yana ganin kowa ba wanda yake koyewa Allah subhanahu wataala duk inda ka shiga cikin duniya duk inda ka je ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka farkata aidan Allah Allah yana ganin ka sannan kuma Allah yana ganin abin da zai faru nan gaba da kuma abin da bayi ba su sani ba akwai abin da kai baka san da shi ba yanzu akwai halittun suke rayuwa a cikin ƙasa wanda kai baka san da su ba amma shi Allah ya san da su Allah yana ganin kowace halitta kuma shi Allah shi ke ba ta arziki yanzu ka dubi kihaye da ke cikin ruwa malaman jogarafi sun tabbatar da cewa halittun da ke cikin ƙasa sun fi halittun da ke saman ƙasa yawa halittun da ke cikin saman cikin ƙasa sun fi halittun da ke saman ƙasa yawa to duk wani masu arziki na kaga Allah ya san kowace halitta kala nawa ce ko kuma Allah shi ke ba su arzikin su shi ke ciyar da su zaka basirun Allah yana gani Allah yana yanzu kaga tururuwa aka ce daga cikin dare baka iya gani amma shi Allah yana ganin ta saboda saman bakin dutse da dare Allah yana ganin tururuwa kiyashe baka ganin sai sai yanzu ana maka ya cije ka ka zabura kana da neman sa amma shi Allah ya san ko da nawa ne kuma Allah shi ke ba su abinci a ba su na safi a ba su na rana a ba su na dare yadda ka san ana baka kana ce haka su ma Allah ke ba su kuma Allah ya san ko su nawa ne shi yasa ko kai ko kai bauta wa Allah ko kai Allah yana da masu bauta masa to gwara ba ka tsoron Allah ka mutawa Allah subhanahu wa ta'ala haka shi Allah subhanahu wa ta'ala yana yana ganin bayu sa baki sai ce aya ta karshe awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina kanu min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharahum في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك, ذلك بأنهم كانت تأتيهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي Allah ya ce awalan ya siru fil ardi ashe ba za su yi tafiya ba a cikin doron kasa wannan usulubul intiqal kenan usulubul intiqal ana wani zance sai Allah ya tare to mu zuwa wani zance Allah ce me yasa ba za su yi dubi ba fil ardi a cikin sararin kasa fa yanzu kaifa kana aqibatu alladhi aqibatu alladhina kanu min qablihim su ga ya dai ƙarshen waɗanda suka gabace su al'ummar suka gabata Allah ya ce ba za ku hankalta ba ku sa lura ku yi tafiya ku yawon duniya ku gani abinda mutanen farko suka gabace ku abinda Allah ya musu ya ne ƙarshen al'amarinsu in zina kake yi to yi ka dibi su mazinatan baya ya Allah ya musu mulki kake kana tsanantawa kana zalunci ya Allah ya musu don duk wani abu da ake yi a yanzu to an riga an yi shi a baya kenan ko su alake cewa fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwa wa inna mutanan fa Allah ya ce sun fi su karfi sun fi su quwwa an saka ce alquwa na ana nufin yawa sun fi su yawa yawan jama'a yawan jama'a Allah ya ce sun fi su yawa saboda yawa yawa akwai alkhairi cikin sa akwai alkhairi cikin yawa to Allah yake cewa sun kanu ashadda kanu hum ashadda minhum quwwa wato sun fi su karfi ta hanyar yawa da kuma kayan yaƙi sai Allah ce wa atharar fil ardi da kuma watan sassarrai a cikin ƙasa ta hanyar gurabai abinda suka bari abinda suka kera abinda suka yi wa'incin su fi mutanen yanzu kere-kere sai Allah yake cewa fa akhadhahumullah da suka yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi suka saba ma Allah suka yi zunubi a duniya sai Allah ya kama su ta hanyar musu azaba Allah ce wa ma kana lahum min Allah min waq kuma ba su da wani a duniya koma bayan Allah subhanahu wataala wanda zai kare su da azabar Allah duk duniya ba wanda zai kare su da azabar Allah balantana ya tunkuɗe wannan azabar dalili Allah ce zalika bi annahum kanat ta'dihim rusuluhum manzanni sun zo musu da hujjoji bil bayyinati da hujjoji fa kafaru sai suka kafirci an yi musu wa'azi dare da rana aka ce abu kaza da kaza da kaza da kaza bai da kyau ku tsoron Allah ku bari Allah ce sai suka kafirce wa'annan wannan wa'azin da aka yi musu sai Allah ce fa akhadhahum Allah sai Allah ya damke su ta hanyar yi musu azaba innahu yadda al'amarin Allah yake qawiyyu shi Allah ne tarin karbi ne shadidul iqab ko mai tsananin hukuma Allah ya kare mu to Allah subhanahu ta'ala ya kare mu da azabarsa ya sada mu da rahamarsa baki daya ya Allah ka sanya muna cikin bayonka wanda za a intar a cikin wannan watan mai tarin albarka ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ka gafarta mu mahaifan mu mara lafiyar mu Allah ka ba su lafiya Allah ka sa mu wanye da wannan duniyar lafiya Allah ka gafarta mana ka ji tausayin mu ya Allah ka san mu ka san bukatun mu na alkhairi Allah kai ka biya muna ya Allah kai ne wanda idan aka ruwa kana karba Allah ka san bukatun mu na alkhairi Allah ka biya muna ya Allah wannan watan mai tarin albarka Allah kana gafarta wa Allah ka gafarta mana ya Allah a wannan watan kana intarwa da wata Allah ka intar da mu ya Allah a rubuta suna mu cikin yan aljanna ya Allah aljannan da aljannan da ya Allah Allah a rubuta suna mu aljanna Allah ka gafarta mana Allah ka yafe mana kurakuran mu ka sanya aljanna ce makomar mu ya Allah ka iya mana abin da ba ma iya wa kawunan mu ya Allah wannan kasar ta mu Allah ka kara mata kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ka kara ma shugabannin mu jin tsoronka a zukatansu ya Allah ka kama hannayensu zuwa ga abin da yake daidai ya Allah ka ba su iko yin wani adalci a rayuwa ya Allah ka tsare mu da mutuncin mu a rayuwa ya Allah ka kare mu da yin riya ya Allah ka kare mu da yin riya ya Allah ka kajarrare mu da kuɗi a wannan duniyar ya Allah ka sanya mu wannan muwayye da wannan duniyar lafiya ya Allah ka da mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته